ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يذكرون قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك لقاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد mun sai an taka ni ko saboda wannan kyamarar ne eh a ai za mu ba ka kira أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ‘yan musulmi na wannan gari na Hadeja, birnin Hadeja a jihar Jigawa, muna gabatar da gaisuwa irin ta addinin musulunci gare ku ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. alhamdulillah kullum abinda muke farawa da shi shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya yi mana ni'imomi masu yawa ni'imomi wanda ba za su lissafi ba saboda yawansu wanda Allah da kansa ya faɗa mana cikin Qur'ani mai girma cewa inda za mu tsaya lissafin waɗannan ayoyi na wa ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha inna Allah laghafurur rahim Allah madaukin sarki ce inda za ku tsaya ku yi ta lissafin ni'imomin da Allah ya muku ba za ku iya kididdige su ba lalle tabbas Allah madaukin sarki mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai cikin tausayawa da rahamar Allah subhanahu wataala sun yi mana ni'ima ni'ima mafi girma bayan samarwa sai yi mu cikin al'umma ta musulmi al'umma kuma da take karkashin al'ummar da ta fi kowace ita ce al'ummar ta ƙarshe al'umma ta ƙarshe al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda aka sani wannan al'umma ita ce ta ƙarshe kuma abubuwa waɗanda suka faru a cikin al'ummomin da suka gabata baya suna ta faruwa cikin wannan don tabbatar da gaskiya ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa la tattabi'unna sanana man kana qablakum lallai tabbas kuma sai kun bi hanyoyin al'ummomin da suka gabace ku wato na sassaɓawa barin hanyar da annabawan suka tura su a kai Allah ya yi ma'alumar musulmi amma kuma lokacin da ahadin nubuwa wato zamanin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu wannan lokaci shine lokaci mafi tsada saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nan alqur'ani yana sauka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi wa sahabbansa bayanin abin da basu gane ba suke da bukatar bayani wanda kuma dama wannan shine hikimar saukar da alqur'ani munajjaman mufarraqan aka ci gaba da saukar da shi tsawon shekaru 23 ba a saukar da shi a lokaci guda ba zai zama cewa Allah madaukakin sarki ke faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa أنزل عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم نعم بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون Allah madaukin sarki ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyi bayyanannun ayoyi da kuma littafin alqur'ani mai girma da kuma sunna wadda Allah madaukin sarki ya bayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa muka saukar maka da wannan alqur'ani litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim dan kai musu bayanin abin da aka saukar musu na hukunce-hukunce da wato tauhidi ingantaccen tauhidi wanda ya zama cewa ƙunshi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala cikin ayyukansa da sunayensa da sufofinsa a tabbatar da cewa Allah maɗaukin sarki ba shi da abokin tare da Allah cewa Allahum ya tafakkaru dan kuma ya zama cewa su zama suna yin tunani kwakwalwar mutane ta dinga yin aiki su gane cewa wato in ba don hikima ta Allah subhanahu wataala yana so a kaɗe ta shi ba ba don shi addini ba a yi ta da ra'ayi ba to inda a ce za a kyale mutane kowa ya addini irin yadda yake so to ba za a aiko da annabawa ba babu hikima wajen aiko da annabawa sai kawai ya zama cewa an bauta wa Allah irin yadda Allah yake so wannan kuma ita ce fassara ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ga la ilaha illallah ya yadda kenan ba za a bauta wa kowa ba sai Allah shi kadai idan mutum ya da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya yadda da cewa kenan ba zai bauta wa Allah ba sai da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma za mu gani cewa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabani daban-daban iri daban-daban sabani mai yawa wannan ya yi nan wannan ya yi can amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato ku riko da sunnata da sunnar halifofi na shiryayyu ku riko da ku riko da na wasa ba wannan ne yake nuna wa yana nuna kenan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi cewa wannan al'ummomin za su ainihin wato rarraba wannan al'ummar ta za ta rarrabu kamar yadda al'ummomin ba suka rarrabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'ummar yahudawa sun kasu har zuwa wato kashi saba'in da ɗaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wato ce su kuma nasara sun kasu kashi saba'in da biyu sai ke cewa wannan al'ummar ita kuma za ta kasa zuwa kashi saba'in da uku a shek muhammad asad a cikin littafin sa islam ala mutafakkur yake cewa wannan ma wato a adadin da ya magana la mafhuma lahu abin da yake magana shine cewar wato al'ummomin waɗancan biyu da suka kai da rabuwa to sai wannan al'ummar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta fi su rabuwa amma a ƙarshe menene dukkan sai ce kullu hafin nar illa wahida duk wuta za ta tafi ga baki ɗaya sai guda ɗaya aka ce wacce ce wannan ya rasulullah yace man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi wanda ya kasance akan irin abin da ni da sahabbaina muke akai na addini a wata riwayar yace hiyar jama'a saboda haka kenan idan mutum yana son tsira idan ya kalli wannan lokacin ya ga lalle tabbas al'ummomi wato al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta zama wato ita ma al'umma ce daban-daban kuma bambancin ba wai a cikin a abin da ya shafi al-furu'a na wato fiqh da ba rassa na fiqh ba a cikin al-usul ad-diniya a cikin abin da ya shafi wato abin da ya shafi usul ad-din tauhidi mutane sun zo sun rarrabu kuma yanzu a wannan zamanin da ake ciki wato za ka ga cewa kai tsaye babu kunya babu jin tsoro mutum zai fito yana faɗa cewa duk lokacin da wata musiba ta sami mutum zai iya kiran wani Allah zai iya kiran wani Allah wanda yanzu nan gashi a- aya ta ƙarshe da alaran ma ya karanta mana ita ce wadda yake gaya mana cewa wato alƙiya fi jahannama kulla kafarin amin ku je ka duk wani wanda yake zama mai yawan kafirci mai taurin kai wanda aka gaya masa cewa Allah ɗaya ne yake wanda ya sanya wa Allah wani abokin tarayya ya haɗa shi da shi a cikin sufofinsa a cikin ayyukansa hatta sarifi yanzu ga shirin abin da ake gane wanda mu abin da Allah madaukin sarki ya sanar da mu a cikin alqur'ani mai girma da yace ai an bishir ga masu wato haƙuri sai yace su ne waɗanda wa bashir sabirin
bai ta dauko da kullun ko saboda yana الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا بالله وإنا إليه راجعون وقول bayan da Allah madaukin sarki ya bayani irin jarrabawa da zai yi wa bayansa daban-daban daban-daban a wannan duniya din sai kuma ce kayi albishir ya rasulullah da masu hakuri su ya ne ne ce Allah bai ila sabar musibatu su ne wanda duk lokacin da wata musiba ta same su qalu ba ka sun ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ma'ana Allah suke kira ba sa kira namun Allah saboda haka duk wanda yake mumini wanda ya dada tayantakar Allah subhanahu wataala a lokacin da musiba ta same shi baya kiran annabawa baya kiran mala'iku wanda su ne mafiya kusanci da Allah subhanahu wataala ballantana wani shehu ko wani wali wanda yake wali ko da tabbataccen wali ne ballantana wanda ba a da garantin wani taka tasa wani ma wali ne wanda yake mazu'ub ana da'awar cewa dai wato wali ne amma walin alhamdulillah shari'ar musulunci ta fayyace mana komai ta yi bayani isa shekul islam ibn taymiya rahmatullahi alaihi yayi littafi guda wanda ya samar suna al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya shaytan wato littafi ne dake bambancewa yake yin bayani game da irin bambance bambance da suke tsakanin waliyan Allah na gaskiya masoya Allah da kuma waliyan shaytan wa cikin alquran cikin surat yunus Allah madaukakin sarki ya gaya mana su masoya Allah na gaskiya ala inna awliya Allah ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله ما تقول كيش على وسورة ku saurara Allah ne ce a saurara sai ce inna auliya Allah lallai masoyan Allah kaga kenan Allah yana da masoya kuma mun yi imani da cewa Allah yana da masoya abin da bai yarda da shi ba shine wato a zo a kawo mana wani mutum wanda muka ga cewa ayyukansa da maganganunsa sun saba da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da mutanensa suna cewa shi wani ne ne ne sai mu ce mu yarda ba mun yadda da wannan ba amma mun yadda Allah yana da masoya manya manyan masoya Allah wanda suka fi kowa su ne na farko wato a sahun farko annabawan Allah alaihi salatu wassalam daga nan sai kuma ka kai kan almajiran su annabawan wato kamar mu a cikin wannan al'umma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka kai kan tabi'ai alquruni mufaddala daga nan kuma sai ka ci gaba da kaiwa kana tafiya har ka gangare muna da waɗanda muka tabbatar da cewa wato garanti sun samu satifiket daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wane ainihin wato dan aljanna ne ga sunan al'asharatul mubashirin bil janna waɗannan waliyai ne ga waɗannan ashabu shajara wanda Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka ta'ata shajara su ma waliyai ne da sauran ainihin wato sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah madaukakin sarki ya ce wa sabiqun al-awwalin min al-muhajirin wal ansar wal ladina tabi'uhum bi ihsan sai ce radiyallahu anhu wa radu an kaga waliyai ne to amma da ya tashi fadar sifar su sai ce allazina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani i- tauhidi kenan na gaskiya ko suka kasance suna jin tsoron Allah madaukakin sarki suna barin abinda ya hana su suna tsayawa akan yayin da ya tsaye da su saboda haka waɗannan su ne yarayyan Allah na gaskiya sai Allah ce akwai bishara an yi musu bishara da ainihin wato kyakkyawar rayuwa a nan duniya da kuma kyakkyawar rayuwa lokacin da za su koma zuwa ga Allah mala'iku za su yi su dinga musu albishir suna cewa Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun domin na zai tsaya a nan dan ga ainihin wato malam Abdul Basir ya zo ya tsaya a kaina don haka zan dakata kamar da aka ji wato wannan lokaci ne da ya zama cewa ya dan zaburar da mutane a dora su akan ainihin wato hanyar da ya kamata a haska musu saboda haka abin da muke kira shine cewa da awar mu ta ahli sunna muna kira ga ƴan uwa a tsaya a rike ta kuma wannan social media din a kula da ita mu tsaya akan abin da ya shafi yaɗa sunna wani lokacin mu da kanmu mutanen mu suna taimakawa wajen yaɗa barna ta hanyar yaɗa karatuttuka na ƴan bid'a don ko a yi dariya ko na makamancin haka ya kamata a kiyaye mutum ya sani duk abin da ya rubuta ko ya yi like ya posting shi ma yana nan a rubuce kuma za a masa hisabi a kansa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Sheikh Malam Hussein ya tsoro rano Allah madaukakin sarki ya saka maka da alkhairi. yanzu bari mu bar jihar Kano mu tafi cikin jihohin na gabarin ƙasa amma ba gabar ta can nesa ba bari mu tsallaka jihar Gombe mu gayyato ɗaya daga cikin malamanmu masu wa'azi ɗaya daga cikin matasa masu ba da gudunmuwarsu a wannan tafiya shirin malamin shirin Muhammad Muhammad a ya hawo nan don gabatar da tashi nasiha